بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته takwas ga watan uku shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da 27 ga watan 11 shekara ta 2017 meladiya darasi na 11 aya ta 56 za mu tashi a cikin suratul isra'i a wannan tafsiri da muke gabatarwa da daga wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin wannan aya afwan darasi na goma sha ɗaya ko? darasi na goma sha ɗaya cikin wannan sura na suratul isra Allah ya ce ƙulidu ulladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila malaman tafsiri sun kawo maganganu masu tarin yawa um, dangane da sababin saukan waɗannan ayoyi guda biyu ku kira duk wanda kuke rayawa wanda ba Allah ba wanda ba su isa su yaye muku wato kashfa durri ankum su yaye muku wata cuta daga kanku ba ko kuma su kautar da ita daga gare ku ba duk wanda za ku kira bai isa ya hana in cuta za ta same ku ta same ku ba kuma bai isa ya hana ya kautar da wata cuta a kanku ba imam ibn kasir ya faɗa kamar yadda ya ce ce al'aufi yana cewa mushirkai suna faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam don cin fuska suna ce da shi mu za mu bauta mala'iku mu za mu bauta wa masihu mu za mu bauta wa uzairu imam al-bukhari ya ruwaito da waninsa daga abdullahi dan mas'ud Allah ce ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatar rabbih wa yakhafuna azaba urdubi yake cewa um, an jarrabi quraishawa da fari suka kai kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙuraisha wanda ba Allah suke bauta mawa ba da suka ga sun rasa ruwan sha sun rasa ruwan sama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sun zo wajensa suna neman taimako sai ya ce musu to ku je ku kira mana wanda kuke rayawa ba Allah ba wanda kuke bautawa ba Allah ba wanda bai isa ya hana ku wani abin da zai cutar da ku ba ba kuna bauta gumaka ba ku je ku bauta musu azzamu anan a larabci ana nufin azzannul kadhib alladhi la asasa lahu min alhaqiqati wal waqi wato mummunan zato wato wanda koraya abu a zuciya wanda na ƙarya ne kuma wanda yake ba zai iya wadatar da mutum da komai ba imam al'alusi yana faɗa ya ce azza'amu a larabci karibun min zanni kalmar za'ama ta kusa ma'anar zanna wasu na cewa innahu alqawlul mashkuki fihi zancen da mutum zai faɗa yana yin shakka a cikinsa shine azzamu kuma ana amfani da kalmar azzamu a larabci bi ma'ana alkazib azzamu bi ma'ana alkazib shi yasa Abdullahi dan Abbas yake faɗa yace kullu ma warada fil qur'ani za'ama fa huwa kadhib za'ama daidai yake da kadhaba za'ama alladhina kafaru an lan yub'asu ai kadhaba alladhina kafaru ƙarya suka yi raya abu wanda yake ba na ƙarya ba kamar yadda kalmar za'ama kuma ana amfani da ita a larabci akan alqaulul muhaqqiq zance tabbatacce wasidikul ladhi la shakka fihi da kuma gaskiyar da babu shakka a cikin ta ana amfani da za'ama akan wannan dan yana da kyau ɗaliban ilimi su san wannan dan manzo Allah wata yana cewa za'ama jibrilu kaza jibrilu ya ce kaza kaga ai ba za a ce alkazib bane akan jibril so ana zuwa da ma'anar zance wanda yake tabbatacce to wannan kenan ma'anar ayan ya kai manzo mai girma ka gaya waɗannan mushirkai kafirai waɗanda suke shirka tare da Allah tabaraka wa ta'ala suke hada Allah da alihatan ukhra fil ibada ka gaya musu ala sabilil irshadi wa tahaddi dan ka shiryar da su da kuma kalubalantar su waɗannan alloli da kuke bautawa ba Allah ba ku nema daga gare su mana su yaye muku abin da ya same ku na fari na cuta ko kuma rashin lafiya ko talauci ko kuma ku gaya musu mana su kautar muku kada abin ya ci gaba da samun ku idan ba za ku yin haka ba kuma ba za su yin haka ba to hakikatan ku daina bauta musu ku dawo ku rinka bautawa Allah واخلص العبادة والطاعة لمن هو على كل شيء قدير ku kebance ibada ku da da'a ga wanda yake mai cikakken iko akan komai shine Allah tabaraka wata'ala shi sa Allah shine ya isa wato yayi kashfu durri ankum shine zai iya yayi damuwa da cuta daga gare ku akan ku dan kuma shine ya san duk abin da dan adam yake kulle da shi da kuma abin da zai samu dan adam na masifa sama da dukkan tunanin wani mai tunani to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayanin cewa duk wanda ake bautawa ba Allah ba to gaskiya yana da bukatar ubangiji din duk wanda zaka bauta ba Allah ba daga ƙarshe dai shi ma sai ya makale wa Allah yana neman taimakon Allah to don me yasa zaka zo kana bauta wani ba Allah ba kuma ka zo kana neman lada a wajen wani wanda ba shi da lada kuma ka zo kana neman wani ya yaye maka azaba wanda bai sai yaye maka ba shi yasa yace ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu wannan ulaika din yana komawa kan waɗanda ake bauta wa ba Allah ba shi mubtada ne labarinsa shine yabtaguna da kuma duk abin da aka yi atafi a kansa wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu lamirin nan na yad'una yana komawa kan mushrikai ne sune waɗanda suke kira sannan kuma yabtaguna ya'udu ila al-ma'budina yabtaguna masu nema su kuma wanda ake bautawa din ku da kuke kiransu su kuma suna nema su ma a wajen Allah kun kira su kuna neman taimakonsu kuna yi musu bauta su kuma su ma a can ɗin Allah suke nema ya ba su to waye ya fi dacewa a bautawa shi Allah da shi ne a ƙarshe duk mai nema yake nema a wajensa ko ko waɗannan da kuke yi musu bauta da su ma ɗin in kun roƙe su su ma Allah suke nema ya basu ayyuhum aqrabu wanne ne ya fi kusa kaga wannan ai rashin hankali ne da hauka ka zo kana bauta wa wani wanda shi kansa gajiyayye ne mai neman taimako ne to ka, ka, ka bauta wa shi wanda shi ake roƙa mana wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة su waɗanda ake kira ɗin su ma suna neman wato wani tsani ne zuwa ga ubangiji abinda ake nufi allazina yad'unahumul mushrikuna aliha ya abudunahum waɗanda mushirkai ɗin suke bauta musu kame da su alloli su ma neman taimakon Allah suke yi abdullahi dan abbas da mujahid suka ce su ne waɗanda ake bautawa ɗin ga sunan isa da mahaifiyarsa da uzairu duka waɗannan ana bauta musu ba Allah ba wasu ma suna bautawa rana suna bauta wa mala'iku suna bauta wa wata suna bauta wa taurari waɗannan ga baki ɗayansu da isa da uzairu da mahaifiyar isa da mala'iku da rana da wata da taurari dukansu ya taguna ila rabbihimul wasila ai gaba ɗayansu su ma suna neman wata wasila wata ƙurba wani kusanci ne zuwa ga wato ubangijinsu wasu malamai suka ce alwasila ana nufin darajatul uliya to kun zo kuna bauta annabi isa shi ma isan Allah yake nema kun zo kuna bauta mahaifiyar annabi isa ita ma Allah take nema kun zo kuna bauta wa mala'iku to su ma mala'ikun Allah suka kama to me yasa ba za ku kama Allah ba za ku kama wani Allah shine ma'anar ayar wa yarjuna rahmatahu kuma suna neman rahamar ubangiji jannatarsa kenan aljanna wa yakhafuna azabahu kuma dukkan suna jin tsoron azabar Allah inna azaba rabbika kana mahzura lalle ubangiji azabar ubangijinka ta zamanto abun wato neman tsari ne da ita Abdullahi dan Abbas yake cewa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wannan aya ta sauka ne akan wasu larabawa sun kasance suna bautawa aljanu wasu mutane ne suke bautawa aljanu to sai aljanun sai suka musulunta aljanun da ake bauta din sai suka musulunta to su kuma mutanen da suke yi wa aljanun bauta ba su san aljanun sun musulunta ba to shine sai suke kai Allah ya sauki to shine Allah madaukin sarki sai yake aibanta su yace to kun zo kun kuna bautawa wasu ba Allah ba to su waɗanda kuke bautawa din ba allah ba su ma gashi yanzu allah suke nema ya za ka zo kana bauta masa kana roƙonsa abinda Allah ne yake bayarwa shi ma kuma ashe gajiyayye ne mai zuwa ne ya nemi taimako a wajen Allah ai daidai ne yake da masu bautar shehin na yayi ko ba ka bane ba da waɗanda in za su faɗi sai su kira shehu in suna nema sai su ce shehu ne yake bayarwa wali ne yake yin kaza ba wani shehu ba wani wali ba wani akramakallah da yake da wani abu da ya isa ya baka ba Allah ba waye fi dacewa ka kama Allah tunda shi ma dai duk walitakansa duk mai ɗansa dai ai Allah zai nema to shine sirrin wato da zaka gane muhimmancin bauta wani Allah hadarin bauta wani Allah da muhimmancin bauta wa Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala so ashe ya koyan uwana wajibi ne mu ikhlasin tauhidi ga Allah wannan aya tana nuna mana wajibcin mu kadaita Allah shi shi kadai da bauta kada mu hada shi da wani kada a bauta wa tauraro ana bauta wa Allah kada a bauta wa wato wani ɗan adam kuma ana bautawa Allah kada a bautawa itace ana bautawa Allah duk wani wanda ba Allah ba mabukaci ne a wajen Allah so a bauta wa Allah shi shi kadai wahadahu la sharika lahu in ba haka ba kuma to inna azabak rabbika kana mahzura lalle ubangiji azabar ubangijinka tana dan kuma a tsoro ce abun gudu ne in ba haka ba Allah zai yi wa duk mai hankali sai ya guji azabar Allah Allah ko zai yi wa mutum azaba subhanallah Allah ya mana afuwa قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير Allah ya faɗa wata ayar ku kira duk wanda kuke kira ba Allah ba ba su iya mallakan misƙala zarra daidai da ƙwaya komai a cikin sammai ko ƙasai kuma ba su taya Allah wajen halittar sama da ƙasa ba ba su taimaki Allah ba sannan kuma su ba masu tallafa wa ubangiji ba ne duk wanda kuke bauta wa Allah ba bai taimaki Allah da komai ba tilka idan qismatun diza yaya za ku zo kuna bauta wani wanda bai iya komai ba bai iya halittar sama ba bai iya halittar ƙasa ba bai iya halittar ruwa ba bai iya bada rai ba bai iya ciyarwa ba bai iya shayarwa ba a zo a ce wai in an rasa wai su za a nema shi kansa muhtajin ne ila aunillah wa afuwillah wa ridallah mai bukata ne zuwa ga taimakon Allah da afuwarsa da neman yardarsa duk waɗanda mushrikai ma suka ce suna kira ma ba Allah ba yanzu kaga annabi an kira annabi an bauta masa kamar masu bauta Isa ba a cewa ai dan annabi suka bauta ba ai ba komai ba komai kaga nan ya kamata gani kai in kana bauta wani shehi ko kana bauta wali to masu bautar annabi ma ba a kyale su ba an musu fada wasu ma cewa aka yi saboda tsabar kusancin ma 'ya'yan Allah ne wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah ko ba ka bane suka ce uzairu dan Allah ne waɗannan kuma suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne yayan Allah mu ne masoya Allah to amma duk da haka wannan bai wanke su ba aka kore su saboda suna bauta wani ba Allah ba suna neman rahamar wani ba Allah ba suna jin tsoron wani ba Allah ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya koro mana jawabi a ayoyin gaba yana mana bayani akan sunna daga cikin sunnonin sa wadda bata sabawa kuma ya mana bayani akan wani falala daga wata falala daga cikin falalolin da yayi wa wannan al'umma da wannan annabi namu Allah yake cewa mai وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله مدوككين سركي كيتشوا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا باب وتعال القرية face mu ne masu halakar da ita ko masu yi mata azaba kafin ranar tashi alkiyama muhlikuha qabla yawm alqiyama aw mu'azzibuha azaban shadida azaba mai radadi anan ana nufin ƙural kuffar wa zalimin alƙaryoyi na kafirai da kuma azzalumai kamar yadda wasu malamai masu tafsiri suke faɗa kenan wa ma min ƙaryatin min ƙurar zalimina babu wata alƙarya cikin alƙaryoyi na azzalumai illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati bil mauti face sai mun kasance mu ne masu halakar da wannan alƙarya ta hanyar mutuwa ko kisfewa ko halakarwa ko kuma riddige garin aw mu'azzibuha azaban shadidan ko mu musu azaba mai tsanani wanda za a tumbuke su tun daga kar kamar yadda aka yi wa mutanen annabi nuh da adawa da samudawa da wasunsu imam ibn kasir ya yi bayani a wajen tafsirin wannan aya yana cewa lalle Allah ya kammala jawabi ya kuma zartar da abin da ya rubuta tun a cikin lahul mahfuz wannan allo da aka yi rubutu a ciki wanda babu ƙarya a ciki ba wata alƙarya da za ta yi kafirci da zalunci sai Allah ya halakar da ita Allah zai fara da ma'abuta wannan alƙaryar gabaki ɗayansu ya musu azaba mai raɗaɗi mai tsanani ko dai a karkashe su ko kuma Allah ya musu jarrabawa ta ibtila'i da abin da ya ga dama me ya faru saboda zaluncinsu da saban Allahnsu da zunubinsu kamar yadda ya faɗa akan wasu al'ummomi da suka gabata wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka kama ubangijinka yake idan ya kama wata alƙarya wa hiya zalima wannan shine fasarar wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha din alƙaryar da ta yi zalunci ina so ku rinka fahimtar wannan jawabi ta yi zalunci ku tuna kuta ku alƙaryar adalci ake duk alƙaryar da ta yi zalunci aka zalunci mutanen da suke rayuwa a cikinta shugabanninta suka yi zalunci suka yi rashin tsoron Allah aka ƙi a bautawa Allah aka sa ra'ayi da son zuciya وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد lalle kamo ubangiji mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne wasu malaman suka ce dukkan wata alƙarya ake nufi wannan alƙarya ɗin da mumine a cikinta koko da kafirai a ciki daga cikin masu tafsiri da suka tafi akan wannan ra'ayi akwai imamul alusi Allah masa rahama ya ce wa in min ƙaryatin a daidai ƙarƙashin ƙaryatin nan sai ce a zahiru al'umum kowace alƙarya ake nufi ya ce li'annan in ɗinnan nafiya ne min ɗinnan za'ida ne la listidraqil jins haka ya ce ai wa ma min qaryatin min alqura a larabci kenan babu wata alqarya cikin alqaryoyi illa nahnu muhlikuha face mu ne masu halakar da ita qabla yawmil qiyama kafin Allah ya tashi kiyama din bi imatati ahliha hatfa unufihim da kashe kakkashe ma abuta wannan alqarya din aw mu'adhibuha azaban shadida ko kuma ai musu azaba mai tsanani bilkatli wa anwa'il bala'i ta hanyar kakashe su da nau'i nau'i na bala'i Allah ka kiyaye mu an ruwaito daga imam muqatil yace alhalaku lisaliha halaka din alƙarya wacce take saliha azaba din kuma wal azabu littaliha ga ainihin wato alƙarya da take azzalima so wannan kenan um, Allah ya yi bayani a wasu ayoyin wa ma kunna muhliki alqura illa wa ahluha zalimun ba za mu halakar da wata alƙarya ba sai in alƙaryar ma'abutanta a zalumai ne to wannan shi ke nuna mana ra'ayin nan na farko shi ya fi inganci kenan da kuma faɗin Allah zalika allam ya kun rabbuka mulikal qura bi zulmin wa ahluha wa ahluha ghafilun ko haka ne ko muslihun ko طيب ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وآلها مصلحون to kaga dai yana nuna cewa azzalimar alƙarya din nan ita ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihuna shine wannan wancan kuma ghafilun ne um, Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana in mun yi zalunci sakamakon mu shine halakarwa halakar wannan ko mutuwa kamar yadda malaman suka faɗa ko kuma bala'i kala-kala a ɗora muku tashin hankali da rashin nutsuwa ko ba ka bane ba da rashin kwanciyar hankali ku shiga cikin damuwa da firgici da wayo Allah mun shiga uku to shi ma wannan ai halakarwa ne akwai rayuwar da za a ganta mashi Allah rayuwar wato kawai dai a dai rayu kawai amma babu wani abu mai daɗi me ya jawo zalincin mutane zalunci me zalunci wadu shai fi gairi mahallihi ko fi gairi mawdu'in a ajiye abu ba a wurinsa ba kowa so yake ya samu damar da zai nukurkushe dan uwansa idan hakkin wani ya shigo hannunka ha babba ha karami idan kana da ƙarfi ka rike hakkin dan uwanka ka hana shi wani ya ci filin wani wani ya ci gidan wani wani ya ci albashin wani wani ya cinye gadon wani wani ya zalunci wani a wajen aiki wani ya rinke tare albashin wasu yana cinyewa wani a mu'amala ta kasuwanci da za ku da shi sai ya cuce ka wani kuma shugaba ne saboda Allah ya bashi dama shi yake mulkar ku yake jagorantar ku yayi ta muku bala'i yana muku azaba dare da rana kuma ba ku isa ku yi magana ba me yasa Allah ya dora shi akan ku saboda kowa ba ku ba Allah ba kama ta kunu yi walla alaikum kamar yadda kuke ake muku shugabanci inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane abinda suke yi wato sai sun canja da kawukansu to shine Allah tabaraka ta'ala ke cewa kana zalika fil kitabi mastura wannan ya kasance a cikin littafi a rubuce yake wannan ta'kidun ne li qada'illahi al-nafiz wa rahmatuhu as-sabit tabbatarwa ne da karfafa hukuncin ubangiji zartacce da hukuncinsa kuma wadda yake tabbatacce kana zalikal ihlak wa ta'zib kenan fil kitab a cikin littafi wani littafin ana nufin Allahul Mahfuz yana nan a cikin Allahul Mahfuz masturan maktuban wa thabitan a rubuce in an ce as-satru inji Imam al-Qurtubi yace yace al-khatt wal kitaba zane da rubutu shine asatru mastura kenan ana nufin yana nan a zane yana nan a rubuce asalinsa masdar ne na asatr bitahrik ana masa jam'i da astar sabab kamar ka ce sabab da asbab wannan kenan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma yi bayani ya ce wa mamana ana an nursila bil ayati ba wani abu ya hana mu mu aiko da ayoyi ba illa an kazzaba bi hal awwaluna face sai mutanen farko da aka turo musu ayoyin sun karyata su malaman tafsiri sun bayanin saukan wannan aya akwai riwaya ta Imam Ahmad daga Abdullahi dan Abbas mutanen Makka ne suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wai ya mayar musu da dutsen safa ya zama zinari dutsen safa gaba daya ya zama zinari kuma duwatsun da suke a makka gaba daya duk makka duwatsu ne malam sama dutse ƙasa dutse sama dutse haka makka take duka inda ka gama katon filin dutsen aka ta fashewa ana abin nan suka ce to ya yaye musu wannan duwatsun gaba ɗaya su ga fili tarwal din su yi noma suka ce ka je ka gaya wa Allahnka a riwaya aka ce sai aka ba manzan Allah zaɓi in kana so sallam a turo maka a yi maka abin da suka ce a yi maɗin amma fa in ba su yi imani ba duk sai an halakar da su idan kuma kana so a ɗan jinkirta musu to a ɗan jinkirta musu ɗin watakila wasu daga cikinsu za su musulunta amma in an kawo za su kafirce kamar yadda wanda suka gabace su ma suka kafirce wanda Allah ya sallar sun yake ce a riwayar Imam Ahmad ya ce a zan saurara musu to shine Allah ya saukar da wannan ayar ma mana ana an nursila bil ayati ba wani abu ya hana mu sauko da ayoyin nan da mu'jizozi da suke faɗa ba me ayoyin wai a nuna musu wani abun da ya gagari dan adam wannan duwatsun a nike su gaba ɗaya su zama fili su nome su yi noma a garin sannan kuma a kawo musu safa ta zama kudi to abin da ya hana mu an kazzaba bil awwaluna ai na farko ma da aka yi musu sun karyata ba su gaskata ba aka halakar da su wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa kuma ba ma saukar da ayoyi irin waɗannan sai dan tsoratar da mutane ba wai dan ba za mu iya bane alusi yake cewa abinda ake nufi da alman'u wa ma mana'ana alman'u a larabci ana nufin wato kaful gairi wa kasrihi an fi'ili an fi'ilin yuridu an yaf'alahu abu ne da kake so ka aikata kana so kai wannan abu sai ka kame ka ki ka aikata shine alman'u ba wai ba za ka iya yi ba yanzu hulan nan ta zan iya cire ta ko zan iya cire ta daga kaina in cire ta haka in mayar da ita kaga zan iya to sai na ki to wannan shine almanu a larabci imtana an fi'ili kaza ya ki aikata ba wai dan ba zai iya yin abin bane kina anan gurin mun zo fasara ayar bara mu ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati ba wani abu ya sa muka kasa aiko ayoyi ba ba kasawa yi ba ba wani abu ya sa muka ƙi mana muna da iko mu kawo ayoyin muka ƙi mu kawo su ba illa an kazzaba bi hal awwaluna faci sai saboda mutanen farko sun ainihin wato ƙaryata kenan Allah yana da iko ya kawo ayoyin abinda aka roki annabi yayi din za a iya yi ba gagara aka yi ba baya nuna al-ajiz mulazamatul ajiz al-muhalu al-munafi lirrububiyyati wanda abun korewa ne ga rububiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala illa an kazzaba biha al-awwalun mutanen farko kafirai sun karyata to shi yasa ba za mu kawo ba dan kuma duk uwar ku dai uban ku dai karyata za ku waɗannan ayoyi din shine abinda suka yi ce ya mayar musu da safa ta zama kuɗi duwatsun maka kuma ya zama ƙasa don su noma to shine Allah ya ƙiya amshi wannan buƙatar tasa da suka nema a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan Allah ya san cewa za su ƙaryata annabi ɗin ko da ayoyin sun zo kamar yadda makamantan waɗannan ayoyin da wanda suka fi su ma sun zazzo daga magabatansu suka kuma ƙaryata to su ma din an kawo musu din za su karyata wancan sun karyata suka cancanci azaba kuma kuma in aka kawo kuka karyata za ku cancanci azaba kuma annabi so yake muku da awa ku gane addinin ba wai ku karyata Allah a halakar da ku ba wannan yana nuna mana hikimar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tausayinsa da nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da sha'awar ya musu azaba ga al'ummarsa ko da wanda ba su amsa masa din ba an fi so a kira su a hankali kar a yi musu azabul isti'sal azaba ta ta kararwa aka jinkirta musu azaba a nan duniya su ji dai wa'azin masu imani a cikin su yi wanda ba su yi ba kuma a yi musu azabar ranar tashin alkiyama amma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim kenan Allah bai zai musu azaba ba wato kana cikinsu ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan ri'aya ne kulawa ne da da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan kuma wannan yana nuna cewa daga baya za su haifi muminai a cikinsu waɗannan kafiran da in Allah ya halakar da su watakila to da an yi asara wasu muminai da za su haifa daga baya kamar yadda suka zo suka haihu ya'yansu da jikokin suka zo suka bi manzan Allah din sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah shine a'lamu biman sayu'minu min haula'i almuqtarihin shine ya fi sanin suwaye za su yi imani shi wanda suke wannan iktira'i suke neman cewa lalle Allah ya kawo musu wannan azaba din ina fatan muna fahimta to wannan kenan وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ba wani abu yasa muka ki ainihin wato sauko da ayoyin nan ba face ainihin wato mutane na farko sun karyata wa ate na samu da naƙata mubsiratan to ga misali na sai Allah ya ce muka bawa muka bawa samudawa ya buga misali na waɗanda suka gabata ɗin an kazzaba bi hal awwaluna da aka faɗa ɗin nan ko to sai Allah ya ce ai mun bawa samudawa taguwa mubsiratan suna kallo ko fa zalamu biha suka yi zalunci samud ɗin nan mutanen annabi salihu ne mutanen annabi salih su ne samudawa me yasa aka ambace su da aka keɓance aka buga misali da samudawa kaɗai a nan saboda su mutanen makka sun san samudawa sarai fiye da yadda suka san wasu me yasa su mutanen makka suna yin tafiye-tafiye suna fatauci to a fataucin da suke yi suna bi ta garin samudawa to shi yasa Allah da ya zo buga misalin sai ya ɗauko kissar samudawan ya ce ai samudawan nan da kuke wucewa ta garurukan su kuna gani yadda aka halakar da su to shi yasa Allah ya ubangiji ya ambaci samudawa din idan za su je sham sai sun bi ta garin samudawan menene annaka taguwa din nan ita ce naqatu salih taguwar annabi salihu alaihi salam wadda mutanensa ne suka neme ta daga gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da wannan taguwar karara suka ganta dafa babu ita dan ta zama mu'ujiza gare shi kamar yadda mutanen makka suka nemi Allah ya mayar da safa ta zama kudi zinare mu'ujiza ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka kuma mutanen annabi salihu samudawa suka nemi in ya isa ya fito da wata taguwa a matsayin mu'jiza a gare shi su ganta Allah ya fito da ita a cikin dutse aka fito da ita gata sai suka fito aka fito da ita suka ganta amma wallahi ba su yi imani ba suka sa abun sokewa suka soke ta yasa Allah ya ce fa amma samudu fa hadainahum wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda kaga samuda mutanen annabi salihu mun shiryar da su amma suka fi zaben wato bata akan shiriya aka fito da taguwar gata nan yace naqatullahi wa suqiyaha ko fakazzabuhu fa aqaruha kula da taguwar Allah ya ce taguwa ce ta Allah a shayar da ita a kula da ita suka karyata shi suka soke taguwar a gaban shi suka sa makami suka cake ta bayan karyata shi da suka yi faddamdama alaihim rabbuhum bi dhanbin fasawaha wala yaqafu uqbaha suka ji su yi imani suka yi utuwi wa atau utuwan kabira girman kai Allah ya halakar da su da tsawa mutanen samud tsawa Allah ya saukar musu ta halakar da su suna cikin gidajensu wannan mubsiratan da Allah ya ce wa atina samudan naqata mubsiratan ana nufin wato mu'jizatan wadihatan mu'jiza ce wacce take a fili ga ta suna gani yarahan nasu bi a'yunihim mutane suna ganin wannan mu'jiza da idanuwan suna ganin wannan taguwa biduni khafa ba tare da wani boyewa ba wai ka sanya aka yi taguwan nan ta fito da suka yi suka kalubalance shi ka kawo taguwa akram kallahu malam dutse ne ya nuna musu ce kun gade wannan dutse ne ko dutse fa dakakken dutse mulmulallen dutse ba wai mai rami da kogo a ciki ba kawai sai gashi Allah ya tsaga dutsen nan ya fashe gida biyu sai ga taguwar ta fito a fili ya ce to ga taguwar da kuke nema ga ta a fili ta fito amma wallahi ba su ba shi yasa Allah ya ce mubsiratan din nan mu'jizatan wadihatan a fili ga ta nan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda abinda samuda wannan suka yi shi yasa ba mu amsa ainihin wato roƙon da mutanen ka suka yi ba dan mutanen annabi salihu da suka roƙi a kawo musu an kawo musu taguwar suka ƙaryata shine wa ma mana ana ar-rusula bil ayati illa an kazzaba bihal awwaluna kazzaba bihal awwalun na farkon sun ƙaryata a can a cikin washams wa duhaha Allah ya bada labari suka karyata na ga tullahi wasu kuyaha fa kazzabuhu ko fa aqaruha me yasa sakamakon su fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbin fasawaha Allah ya yi musu azaba ya rididdige su ya halakar da su to kai ma yau Muhammadu idan muka turo muka da wannan mu'jiza mutanen nan na Makka Quraysha wannan za su karyata kuma za mu halakar da su to ka ribar da annabi zai ce na wa'azi wa 'ya'yansu da jikokinsu da za su zo su zamanto su habbaita abi ai zo su yi ta da'awa to kaga wannan ta kubuce ce yasa Allah ya kiya karba wannan bukatar ba wai dan Allah ba zai iya yi ba shi yasa yayi amfani da wama manana kuma na muku bayanin me ake nufi da almanu ban sani ko ana ganewa to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ba zai karbi wannan ba rahmatan bihim dan ma farahama ne gare su din wallahi tausayin su aka yi dan da Allah ga dama zai karbi bukatar tasu a saukar din kun manta ba sun ce masa in ya isa inda gaske yake ba wannan watan da suke gani a sauko da shi kasa ya fashe ya fadi wata fa ya tsatsage haka suka roka kuma annabi ya daga hannu Allah ya saukar da watan ya radaddage wannan watan da kake gani ya fashe har ya hau kan wani dutse wani bangaren sai fadi amma da ƙarshe cewa suka yi matsafi ne ba su yi imanin ba me bai yi ba a gabansu na mu'jiza su gani yana tafiya fa girgije yana mai inuwa yana tafiya girgije yana mai inuwa suna zaune a makkan nan fa idan ya zo wucewa ta gindin wani dutse a makka yake mai sallama dutse ne fa sai ya ce da muhammadu assalamu alaikum sun faji labari a masallacinsa fa hudu ba yake akan mumbarinsa na itace kututturen dabino wata ran aka yi mai sabon mumbari bai haushi ba wata juma'a kututturen nan ya fashe da kuka ya ta kuka sai da annabi ya sauko da kan mumbarinsa ya zo rungume shi ya rarrashe shi duk wannan ba ayoyi bane da yake nuna cewa aikakke ne daga Allah to rahama aka yi musu ma shi yasa ba a karba ba dan idan da an ba su to sa su karyata Allah ya sani za su karyata kamar yadda as-sabiqina suka karyata gashi nan aka buga musu misali da mutanen annabi salihu sun nema din an ba su amma sun karyata mujiza ce ta annabi salihu to shine aka yi muqabala aka nuna irin wancan ne irin wannan ne wa aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalina fa akhadhatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimina haka Allah ya bada labari a cikin suratul a'raf aka kawo taguwar suka soke ta suka yi girman kai suka ƙetare iyaka suka ce kai ya salihu ka zo mana da duk abin da ka yi alkawari zai same mu na azaba in kai kana cikin manzanni da gaske Allah ya ce sai tsawa ya same su tsawa aka halakar da su a a a ainihin wato da wannan tsawa Allah ya ce kazzaba samudu bi tagwaha idin ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatullahi wa suqiyaha fakazzabuhu فآخروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا bamu saukar da wasu ayoyi da irin waɗannan ayoyi da mujizozi illa dan mu tsoratar da mutane wato su ji tsoron Allah su bi abin da wato wato wato wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yake fadakarwa imamul qurtubi yake cewa a cikin ma'anar wannan wa nusul bil ayati illa takwifa akwai wato daukan izina da mu'jizoji da Allah tabaraka wa ta'ala yake sanyawa a hannun manzanni Allah dan ya girmama annabawansa sai ya ba su mu'jizozi a hannunsu min dalailil inzari takwifan lil mukazzibina dalilai ne na fadakarwa don a tsoratar da masu karyatawa wasu ayoyin na ɗaukan fansa ne ana saukar da su ne don tsoratar da masu saban Allah ba don komai ba don saboda kar a ci gaba da sabawa to wannan kenan to sai Allah ya ce mai kuma na'am okay to shine Allah wa iz qulna laka inna rabbaka aha Allah ya ce wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas sannan ubangiji yake mana bayani yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai da karfafa shi akan karfafarsa ya tabbatar da shi akan tabbatarsa kuma wanda zai kara masa yaqini akan yaqininsa kuma ya nuni akan cikakken iliminsa tabaraka wa ta'ala da kuma cikakken ikonsa da kuma kammalar wato hikimarsa a cikin duk abin da yake aikatawa ka tuna ya kai muhammadu yayin da muka ce da kai sallallahu alaihi wasallama lalle ubangijinka ya kewaye da mutane ba na ya san daka da wajen mutane ka tuna waqta in qulna laka ala lisani wahayina lokacin da muka gaya maka akan harshen mu na wahayi lalle ubangiji a hata bin nasi yana kewaye da mutane ilman wa kudratan a wajen ilimi da iko tabaraka wa ta'ala mutane hum fi qabdatihi suna karkashin damkarsa wa ta tasarrufihi mutane suna karkashin tasarrufinsa kuma Allah ya baka kariya daga gare su wallahu ya asimuka minan nasi Allah ya ce mun tsare ka ba za su kashe ka ba duk abin da za su yi za su yi kulle kulle amma ba za su kashe ka ba ka ci gaba da gudanar da al'amarin ka famdu fi tariqika wa balligh risalat rabbika ka je ka isar da sakon ubangijinka duna an taksha min kuffari makka aw min ghairihim kar ka ji tsoron wani kafiri na makka ko wani shi ko wataƙila za su yi maka udwanan ala hayatika zalunci akan rayuwarka to Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ka dan ya san mutanen daka da waje wannan albishir ne ga masu da'awa ku ci gaba da isar da kalmar Allah a duk inda kuke kuna tare da Allah wallahu ghalibun ala amrihi Allah zai taimake ku wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ce rundunar mu sune masu rinjaye ku yi ta da'awa ku yi ta isar da kalmar la ilaha illallah ku yi ta karantar da mutane birni da ƙauye a koya wa mutane sunna a karantar da su tauhidi a yi musu bayanin gaskiya babu gudu babu ja da baya babu daga kafa insha Allah wanda yake kan gaskiya yana tare da nasir da ta'ayid na ubangiji tabaraka wa ta'ala alkawari ne Allah ya ce zai taimaki addininsa yuriduna li yusfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكافرون الله تبارك وتعالى يا هي القوري sai ya ɗaukaka wannan addini ya yi rinjaye akan duk wani addini kun makara masu faɗa da addinin Allah kun makara masu ƙoƙarin sawa addini ku tuttire kun makara masu mugun nufi kuna neman ku hana hasken Allah ya gudana wallahi kun makara masu kulle-kulle da shirye-shirye da tanadan dokoki da za ku yi wa addinin Allah da da'awar Allah da baibayi kuna bakin ciki ku ga musulunci yana yaduwa munafukan Allah kuna bakin ciki ku ga shari'ar Allah tana buwaya azzalumai ba kwa son gaskiya ba kwa son taimakon gaskiya ciwo kuke ji idan kun ga masu gaskiya suna yin nasara kun makara duniya ba ta ku bace ta Allah ce kuma Allah ya yi alkawari zai gadar da ƙasa da abin da ke cikin ƙasa ga bayinsa na ƙwarai su ne za su yi galaba su ne za su yi nasara komun nisan jifa ƙasa zai faɗi alkawari ne na Allah tabaraka wa ta'ala su wannan ƙarfafa ce ga waɗanda suke kira zuwa ga hanyar Allah ku yi da gaske kafin Allah ya ɗauki kwanakinku ku yi iya abin da za ku iya yi a daidai lokacin da Allah ya muku ku taimaka wa al'umma ku ba su ilimi ku karantar da su a iya lokacinku ku gina ƙananan yara su taso da aƙida ta da'awa aƙida ta karantarwa sanin Allah son ƙur'ani son hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku nesantar da mutane daga duniya da ƙaunar duniya don rungumar duniya da son duniya babu abin da zai kai ga mutane illa ga halaka wannan yana nuna mana Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a hata bin nas a hata bin nas wannan rarrashi ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama albishir ne gare shi da shi da sahabbansa da kuma waɗanda za su biyo bayansu bi annal aqibata satakunu lahum lalle kyakkyawan ƙarshe nasu ne kuma zaburarwa ne gare su kar su ji tsoron kowa sai Allah Allah ce wa ma ja'alna ru'ul yallati arainaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an Allah ce ba mu sanya wannan mafarki da muka nuna maka ba face fitina ce ga mutane mafarkin nan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a mafarki kuma ya gani da idansa na abubuwa na mamaki a daren Isra'i da Mi'raji shine wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas ba mu sanya face abinda muka wato wannan abinda muka nuna maka ka ganshi da idan kadirin Isra'i da Mi'raji na ban mamaki ai fitina ne ga wasu mutane kamar yaya li yatamayyaza qawiyul imani min da'ifihi a wannan Isra'i da Mi'raji da kai ne za a bambance tsakanin masu karfin imani da masu raunin imani ba da ya je ya dawo wasu sun yadda ba wasu kuma ba sun kafirce ba suka yi ta isgilanci suka ce ƙarya yake wai muhammadu wai ya ce wa mutane wai a daren nan wai ya je baitul maqdisi daga nan ma wai har ya hau ya je Allah ya je ya gano Allah ya je ya karɓo sallah a wajen Allah ya yi kaza suka yi ta isgilanci suka kafirce ba su yadda ba kaga ya zama fitinatan linnasi kenan ko ba gaba ne ba fitina ce gare su kuma a gane salimul qalbi min da'i min maridihi waye mai lafiyayyen zuciya da wanda yake mara lafiyar zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa ya gani tabbas a Isra'i da Miraji kamar yadda muka yi bayani a baya duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ido ya gani ba mafarki bane ru'uya na mafarki ba a gani ne na ido ko ba haka bane ba yawa wannan ana itlaqin sa ala haqiqatir ru'uya gani na haqiqa kamar yadda ru'uya ana iya amfaninta ana iya amfani da ita ru'uyal manami da ru'uyal yaqaza to anan ana nufin ru'uyar ya kaza ne ya gani da daddare lailan kuma ya ba da labari dalla-dalla kuma Allah ya karfafe shi ya girmama shi zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kissanta wa sahabbai abin da ya gani a cikin wannan dare wannan ta sa wasu suka ridda hatta a cikin musulmi akwai wanda suka ridda kaga fitnatan linnasi kenan wasu kuma sun yi taraddudi sun raba kafa kai anya kuwa wasu kuma suka samu kuncin zuciya suka kasa su basu ce ƙarya ba su basu ce gaskiya ba wasu kuma suka ce ka yanzu zai yi manzon Allah ya tafi daga baitul maqdis din nan daga masallaci mai alfarma na makka har ya wuce baitul maqdis kuma har ya je ya je wajen Allah sannan kuma ya dawo makka cikin dare guda kai wasu kuma suka ce duk ma ba wannan isra'ila mai irajin ake nufi malaman tafsiri suka ce ru'uya din nan ana nufin abinda Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga makka da shi da sahabbansa zai shiga makka shi da sahabbansa la tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun haka dai suka yi ta wato faɗa malamai Allah musu rahama cikin maganganu wato da yawa da yawa daga cikin malamai kamar yadda Imam al-Bagawi ya kawo cikin tafsirin sa yace ana nufin Isra'i da Mi'raji din nan ya gani Imam al-Qurtubi shi ma yayi nasa bayanan a cikin tafsirin sa yace wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnasi yayin da Allah ya bayani saukar da wannan ayoyi na alqur'ani yana dauke da tsoratarwa sannan kuma sai ya kawo masa bayani isra'i kenan imam al-qurtubi ma ya fifita maganar isra'i ne ake nufi anan yace wannan shine wahiyal mazkuratu fi sadri surati ya zo a cikin sahih bukhari da sunan tirmidhi daga abdullahi dan abbas yace wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnasi gani ne da ido da manzan Allah ya gani a lailatul isra'i ila lokacin da Allah ya kai shi baitul maqdis ya wuce kuma ya je wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa shajaratal mal'unata fil qur'an da kuma wannan bishiya mal'una ash-shajaratul mal'una bishiya wacce take tsinanniya la'ananniya wanda Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani wannan ma'atufun ne ala ru'ya da kuma abin da ka gani ai wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka wash shajaratal mal'unata fil qur'ani illa fitnatan linnas da wannan bishiya da ake sha shajaratul mal'una da aka ambace ta a cikin alkur'ani wato bayanin ta fitina ne ga mutane abin da ake nufi da shajaratul mal'una dinnan ine shajaratul zaqum wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi a zalika khairun nuzulatan am shajaratar zakum inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin inna shajaratar zakum a wata ayar ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun كغل الحميم خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون وأن إتشي الشجرة الملعونة في القرآن إن إتشي واتو واتو الشجرة ميسا أكتشي إنن ير بشيء سبو بشيء أتي دقا كن جهنم تكي سرا أكرمك الله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم bishiya ce da take tsirowa a tsakiya a cikin wutar jahannama to me yasa aka ce tsinanniya ne an tsine wa masu cinta su waye za su ci wannan bishiyar mushrikai yan wuta ko kuma me yasa aka ce tsinanniya tsinanniya ce saboda shajara ce bishiya ce da ta fito daga cikin jahannama me yasa aka ce da ita tsinanniya ne mal'una saboda abin da yake cikinta in an ci cutar da dan adam yake yi larabawa kuma suna cewa li kulli ta'amin dar mal'un duk wani abincin da ko duk abin da in an ci shi yana cutarwa sunansa mal'un a wajen balarabe duk abin da in ka ci shi kana cutuwa balarabe sai shi hada ta'am mal'un wannan tsinannen abinci ne saboda yana me yana cutarwa imam al-alusi yake cewa an sanya wannan shajara ta zama fitina ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala akan sha'aninta ya ya saukar da suratul safa da wasu surori ko da wasu ayoyi da suka sauka Abu Jahal dan wulakanci a karmakallah Abu Jahal yake gaya mutanensa haza Muhammadun ya tawa'adukum binarin tahriqul hijara ya ku mutanen Makka ga Muhammadu yana muku alkawari da wata wuta da za ku shiga wai wannan wuta din ma tana kona duwatsu ba can Allah ce wa quduhan nasu wal hijara ba yace Muhammadu yana muku alkawari wai akwai wata wuta da tana kona duwatsu yau kuma gashi yana warware kansa yana cewa wai gashi wannan wuta din kuma wai akwai bishiya a cikinta wai akwai wai wai shajaratul zakum wai yana so ya nuna musu wai annabi ƙarya yake wal iyazu billah wutar da aka ce tana cin duwatsu kuma wai gashi ga wai da bishiya wai a cikinta yace su ba san wani zakum ba in banda dabino ba shi ne suka sani da zakkum ake ce da zakkum suna zuwa a hada musu dabino a kada musu shi sai su ce zakkimi lana ko zakkumu lana wasu daga cikin masu rauni sun fitinu da wannan aya din kuma wasu batattu sun bata da wannan aya din Allah ya ce wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira muna ta tsoratar da su muna ta tsoratar da su amma tsoratarwa ba abin da yake kara musu in banda duguya na ketarewa wato da wuce gona da iri kabiran mai girman gaske mun tsoratar da mushirkan nan da azabar duniya ba su tsorata ba mun tsoratar da su da azabar lahira ba su tsorata ba mun tsoratar da su da shajaratar zakum wadda aka ce tal'uha ka annahu ru'usu shayatin amma wannan tsoratarwa duk da muka yi musu ba abin da ya kara musu illa tsuguyanan wuce gona da iri kabiran mai girman gaske so wannan yana nuna mana taurin kan kafirai duk abin da ma Allah zai gaya musu baraka wa ta'ala to kuma ba za su yi imani da shi ba saboda dama Allah ya rubuta musu kasara da tabewa wani sati za mu tashi kisar da Allah ya ce wa mala'iku su yi sujada wa annabi Adam duka suka yi sai wani guda ɗaya yake shine shi ɗan iblis qala asjudu liman khalaqta tina abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe muna neman Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan bawa Allah yana tambaya da fata Allah kara mala lafiya da imani da tsawon kwana mai amfani amin ya ce malam menene hukuncin mace ta shugabanci al'umma ya ce don akwai kuma alhali akwai maza da suke nema amma sai kuma mace ta fito ita ma tana nema to shugabanci kala-kala karamin shugabancin da bai kai ya kawo ba dan karami haka ko a gida ko a abin nan ko a cikin family wannan ba laifi mace za ta iya yi amma babban shugabanci alwilayatul amma malamai suke fada shugabancin kasa shugabancin lokar gaman jiha da yawa daga cikin malamai sun faɗa kamar yadda annabi ma ya faɗa ƙarara ya haramta mace ta yi a nan gurin ba layin mace manzala ce la yuflihu qaumun wallau amrahum ra'a duk mutanen da suka jibintar da al'amarinsu ga mace ita ce jagorarsu ita ce shugabansu to ba za su rabauta ba haka annabi ya faɗa ni haka na sani so abin da ya fi kyau shine mace ta tsaya inda Allah ya tsaye da ita kar ta shiga wurin da ba nata ba don ku akwai abubuwa da yawa da ba za ta iya yi ba a yau da gobe ma kowa ya sani to amma yahudawa sun shiga sun fita da makiya Allah da wanda ba su da kishin su ga sun bi maganar ubangijinsu sun caccaku da abin an lalata har ma wani samu wasu ma daga cikin malamai ma da wannan gubar ita ma ta shafe su so abinda dai annabi da ya faɗa shine la yuflihu qaumun wallau amrahum ra'a ba za su rabauta ba mutanen da suka jimanta al'amuran su ga mace to Allah ganar da mu kuma annabi ya faɗa mata suna da rauni kuma gaskiya ne suna da rauni ɗin namiji ma yayi iya karewa da ƙasar nan ballantana wata mace da dangare sai hana ki zama a gurin nan ko ba ka bane hato wannan shi Allah ƙara maka lafiya ina neman ƙarin bayani ne dangane da yin sallama ya ce sau da yawa nakan yi mutane sallama in ce assalamu alaikum sai mutum ya ce wai amin kawai sai ya shiru wannan ba daidai ba ne ba haka ake amsa sallama ba duk wanda aka ce mai assalamu alaikum zai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ana cewa assalamu alaikum ana cewa kuma salamun alaikum duk ana fada ya ce me ake nufi da kalmar tariq an ce tariq kamar abu mai hudowa shine tariq akan sa mutum kuma suna tariq wannan shi malam Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana da albarka amin da Allah malam lafazin tahiya kam ya yake attashiyatu lillahi ne ake cewa ko attahiyatu lillahi yace dan ni naji mutane suna cewa attashiyatu lillahi da shinun don Allah malam a gaya musu domin na san za su ji kuma in Allah ya yarda za su gyara to to ko suna nan ne kenan to attahiyatu lillahi ake cewa attahiyatu daga attahiyya ne وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو ردوها gaisuwa ne dukkan dangin manya-manyan gaishe-gaishe gaisuwa su tabbata ga Allah in ka ce a tashiyatu lillahi kuma ka kawo wani abu daban so ba tashiya ba ce ba a tahiyatu lillahi ne wannan ya ce assalamu alaikum rahmatullah mala Allah ya kare ka ya kare ka daga mahasada da makiya Allah mayar da kai gida lafiya amin bayan haka malam wani ɗalibin wannan majalisi ne muke neman masa addu'a a gurinku da kuma dukkan ɗalibai na wannan majalisi bisa sammu da aka yi masa malam an yi magani an yi magani amma har yanzu baya iya samun bacci da Allah malam wace irin addu'a za ka ba mu wace za mu yi masa ya samu yin bacci Allah ya mai da kai gida lafiya daga ɗalibinka to muna addu'a Allah ba shi lafiya kuma duk wanda ya kulla masa makirci ko shari Allah mayar masa kansa wannan duniya dai wasu sun ɗauke ta da faɗi amma kuma gajeriya ce dukkan wani abin da zaka iya wani dan adam dan ka cutar da shi na lokaci ne ko ka cutar da shi ko ka kashe shi ko kai ma me dai kai ma dai ba ka tabbata ba kai ma kana hanya so kuskure ne babba mutum ya je yayi wata hanya da zai cuci dan uwansa saboda biyan bukata kwanan nan aka kamo wani bawan Allah shi ma nan kusa yake rikici kawai suka yi da makocinsa ko makotansa akan wai wutan nefa wani a cikin sai ce masa zaka gani shikenan gaba ɗaya fudda ce daga hayyacinsa ya je ya masa abin da ya masa ko me ya masa ya Allahu alam mutumin gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa baya iya magana a ji baya iya bacci ya shiga wani damuwa yan rashin lafiya cututtuka gaba ɗaya ya rasa mai ke mai daɗi musababin abin kawai ya bata wai wani ne wani kuma an bata masa ne sai je ba wa bokaye kudi ya kafarta fa da annabi ya ce duk wanda ya je gidan boka ya gaskata shi da abin da ya faɗa ya kafirce da abin da Allah ya sauka Muhammadu ya je bayar dan a cuci dan uwansa sai ka je ka cutar dan uwan kai kuma kana zaune ka kwanta lafiya me za ka karu da shi to shi yasa kullum muke faɗa yan uwa kuma ku dage da azkar kar mutum ya dai zauna haka a wannan zamanin wallahi talla yanzu wani dan abu kaɗan zaka mai bai kai ya kawo ba sai ya je ya bada boka 750 a je a jefa ka cikin fitina Allah kuwa to shine amfanin kullun ka tashi da asuba ka zabga addu'a kafin ka fita harkokinka kullun ka dawo da daddare kafin ka kwanta bacci kayi azkar ɗinka na yamma ko bayan magariba masallaci kafin ka koma gida ka gama zikiranka na neman kariya kayi da safe kayi da yamma in kasuwa zaka shiga tsaya ka buga addu'a kafin ka shiga kasuwa in ofis ɗinka ne tsaya ka yi addu'a in motar haya zaka hau in motar sana'a ce kake da ita ka je ka yi addu'a duk abin da kake motsin ka yi addu'a shi yasa aka koya mana in za mu shiga masallaci mu yi addu'a in za mu fita mu yi addu'a in za mu shiga gidanmu mu yi addu'a idan za mu shiga ban ɗaki mu yi addu'a in mun fito mu yi addu'a in za mu kwanta bacci mu yi addu'a in muka tashi mu yi addu'a in za mu hau mota mu yi addu'a in mun sauka mu yi addu'a in za mu ci abinci mai addu'a in mun gama mai addu'a akwai wata gabar da mutum zai rayu babu addu'a ciki saboda kana rayuwa da miyagu miyagu marasa mutunci so addu'a ita ce takwabinka shine makaminka in kana yawan addu'a kana roƙon Allah haka za su yi ta jihowa abin yana faduwa a ƙasa haka ibn al-qayyim ya faɗa ya ce gangan jikin da aka dafa shi da addu'a kana zikiri na sunna azkaru sabahi wal masa' hisnul muslim ɗinka yana gefenka kana kula da shi kana addu'o'i koyaushe kana addu'a to ko an jefe ka da mummunan abu ya ce kamar tsinke ne za a samu a jefi gini da shi zai iya fasa ginin sai dai tsinken ya daki ginin ya faɗi in kuma ba tsinke suka jefo maka ba dutse suka jefo maka dutsen zai zo ya daki ginin sai dai dan kwarzane su kaɗan ya faɗi ƙasa saboda ginin ya sha dakin ya yi ƙarfi amma idan ginin na tubalin toka ne fa yana zungurarsa kwantawa zai yi duk mutumin da yake ya ci ya ƙoshi ƙarfa ne lafiyayye da kakke ne maciyin dawa in wani ya zo ya tukwikuya hannu ya masa naushi ji zai yi kamar ya yi masa susa ne saboda ya daki tsoka ne kashinsa a haɗe yake ba kowane abu ne yake girgiza shi ba nawa nawa ne zaka samu mutum kato sai ya kwanta ko kuma ya ruku'i ya ce a ɗauko falanki a yi ta zabga masa a gadon bayansa kaf a buga falanki nan sai dai kaga ya karye mutumin nan sai ya shanye ya miƙe saboda jikin ya dahu to haka addu'a take a jikin ɗan adam idan baka zikiri yanzu yanzu za su watso ya baje ka duk da akwai kaddara amma ko kaddara ta zo ibn al-qayyim yake cewa to addu'a tana rage tasirin kaddarar annabi an yi masa mugun nufi an yi masa sihiri shi ma ya kama shi amma karfin addu'ar da yake tattare shi sai Allah ya kashe tasirin sihirin da aka yi masa din ina fata sai ya tsaya masa ana fahimta sai ya tsaya masa kawai akan baya iya zuwa wajen iyalin shi wannan bawan Allah ya masa addu'a Allah ba shi lafiya sannan na baka shawara ka nemi ina jin mun taba raba ayoyin ibtalus sihir anan a samu dan uwa malai kirma in kana kana da su ko to yanzu ka zo ka same shi sai ya baka ayoyin sai ka bugo mu waya sai in gaya maka yadda za ka yi da ganyen magarya annabi ya ce a samu duk wanda ake zargin an masa sammu ko sihiri sai a samu ganyen magarya guda bakwai danye a hada guda bakwai din nan ganyen magarya na ce ganye sai a niƙa su ko a daka su ko a irin turmi na karfan nan ko wani abu sai a sa su a leda a kulle idan sun bushe kenan ko suna danye bakwai bakwai din nan za a yi da yawa sai a samu ruwa da bai wuce galan ɗaya ba da za a iya wanka da shi sai a zuba sai a karanta waɗannan ayoyin alif lam mim zuwa muflihuna allahu la ilaha illa huwa har zuwa ƙarshe wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman zuwa ƙarshe amana rasulu zuwa ƙarshe inna dina inda Allah islam ita ma zuwa ƙarshe ana kuma karanta wa auhayna ila Musa na alqiyasak fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa inqalabu sakirina wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun waɗannan ayoyin ana kuma karanta ƙala musa a taƙuluna lil haƙƙi lamma ja'akum asirun hadha wala yuflihu sahirun har zuwa ƙalu ajitana litalfitana ma wajanna alai aba'ana ko zuwa ƙarshe sannan ana karanta kuliya ayyuhal kafiruna a ciki sannan riwayar tana cewa ana karanta kul huwallahu guda uku falaki guda uku da nasi guda uku guda daidai waɗannan su ne ayoyin da aka ruwaito wanda zan iya tunowa yanzu a kwalwata wanda ake karanta a wannan ruwa kana karanta shi wato wato numfashinka yana motsa ruwa to ya ake da shi in ka gama karantawa sai ka samu wuri mai tsarki ba ban daki ba ka kurbi ruwan nan sau uku kana mai niyyar Allah ya yi maka masifa da take kanka ka wanke kanka sau uku kana shafawa sai ka shafa a jikinka wannan ruwan shafawa ba watsawa ya gudu ba kuma ba ban daki batun da ayoyi ne a ciki akwai fatiha ma ana karanta afwan alhamdulillah rabbil alamin to haka mutum zai rinka yi in Allah ya sa da inda sihiri ne aka yi maka zai kare ana so kuma kai tai kai tai sai ka ji sauki to wannan ba Allah da wasu ma suka rubuto tambayoyi ba wannan ba a nemi sai a nemi kaset din wannan da nayi wannan bayanin sai a je a ta saurara sai a ji sai a rike ayoyin akwai kuma ayoyin akwai kuma littafin nan addu'a war ruqa min alkitabi was sunna dan girin littafin nan na addu'o'i dan girin haka dan karami pocket book din nan a cikin sa akwai wannan duk bayanan da nayi da hadisin da aka ruwaito da kuma iya adadin da ake so a yi ana so a yi ta har an samu waraka to wannan shine maganin sihiri ko sammu da mutum yake a tsammanin an yi masa kuma karanta shi ma a cikin ruwa ko zamzam yana da amfani shi ma kwarai yana tasiri Allah gane da mu a wannan ba Allah yake cewa Allah kara malam lafiya da karfin gwiwa ina da tambaya ne ta ce mace ce ta aiko ta ce ina da korafi ne a kan mijina da Allah ya masa nasiha don a yanzu haka yana sauraron ka ta ce wallahi malam mijina baya biya min bukata ta ta zamantakewar aure idan na yi masa magana sai ya ce wai na je na nemi wani mijin ya biya min bukatar to gaskiya wannan maganar in dai har haka kike faɗa dan uwa gaskiya harshen ka bai da kyau idan har ya tabbata kana faɗa in ka taɓa faɗin kalmar nan tsakani da Allah baka kyauta ba wa ka ji tsoron Allah da gamuwarka da Allah kuma ka ji tsoron haihuwarka za ka haihu za ka haifi ya mace za ta shiga gargashin wani duk yanda za ka yi ba za ka aure yarka ba wani da ya aure ta ita ma wannan matar yar wani ne sai an rama mata kar ku zo ku rinka yin abubuwan da za ku jawo wa 'ya'yanku masifa bayan kun mutu duk wanda ya ci mutuncin wata mace ko ya tawaye hakkin wata mace ya shirya da yardar Allah sai an rama akan yarsa ko ɗansa ku gyara idan baka da lafiya ka je ka nemi magani idan baka da sha'awa ka sauwaƙe mata ya za ka ajiye mace na maka bauta ka hana ta alaƙa da wasu an ɗaura auren ku da bismillah da salatin annabi baka biya mata buƙatar ta so kake ta je ta zina har kana da karfin gwiwar da zaka iya bude baki kace ta je samu wani mijin kuma ta samu wani mijin kuma kace ta yi zina ko wannan ba daidai bane wallahi mutane ya kamata su rinka kula da lafazin da suke faɗa ko ma baka faɗi lafazin ba ma baka yi din ba kai laifi ta ce korafi na na biyu shine ta ce malam duk abin da ka sani ne kayan kwalliya da mace za ta yi masa shi wannan mutumin bai san su ba sam ba ruwansa baya bayarwa bayi da labarinsu kawai tufafi da sauransu ta ce amma fashi za ka gan shi da sababbin kaya yana sawa ta ce idan na masa magana na ce ji tsoron Allah akan hakina sai ya ce wai bakin ciki nake masa dan ya ga dan na ga ya danka sabon kaya kaga laifi na biyu kenan idan har abin da ta faɗa haka ne shi ma dai kaga wannan zalunci ne shari'a ta wajabta maka ka yi wa iyalinka ɗinki ka yi mata sutura ka ɗauki nauyinta ka taimaka mata ka ajiye ta a gida dole ne mace sai da kwalliya da addu'ai in babu kwalliya ba addu'a akwai matsala fa akwai matsala kwarai da gaske so wannan dai ina jin mutumin ne yana da matsala da yadda akai kawai in ka ga bai zai yi ba auren matsala ne ka haƙura man kai zaman ka a shagon ka kawai ko ba ka ban to ka je ka zo kai baka biya haƙƙi ba baka iya sauke nauyi ba ka je ka dawo kanka masifa ai ba daidai ba ne ba kuskure ne wannan wallahi akwai hadari Allah kiyaye mu kuma Allah baka ikon gyarawa takarda ta ƙarshe wani dan uwa ne aiko takarda ya ce Allah ƙara maka lafiya Allah haskaka Allah haskaka maka kome ne da sauran yan uwa gaba ke daya ce da Allah malam ina neman yafiyarka wallahi tallahi malam ina ɗaya daga cikin mutanen da suke zagin ka amma yanzu ina neman afuwarka don Allah malam ka yafe mu kuma gaskiya malam dora mu aka yi a kai a kan tafarkin zagin na kaɗan amma yanzu malam na gani Allah mai da kai lafiya na gode Allah ya fi ma zunubanka da sauran al'umma musulmi a to ɗan uwa ne ya rubuta takarda ta neman afuwa muna neman Allah ya mana afuwa gaba daya daman duk wannan ba to za ka damu daman tun da ka yi barna duk mutumin da yake kira akan wannan hanyar ya yadda zai karantar da mutane zai da'awa ko ya sani ko bai sani ba sai an zage shi haka sunna tafiya take duk wanda ya ce zai gaya wa mutane gaskiya kaga dai kokari yake taimake su su dawo hanya su shiga aljanna to a lokacin kuma wani yake gaba da kai yanzu a garin na akwai unguwannin da in muka je nuna mu ake gashi tan gashi tan gashi tan wallahi masoyanmu kuma suna murna sun gan mu suna Allah Allah su mu gaisa wani ma sai ya raka ka wani ko a kasuwa ya ka zo bi da kwanciyar hankali wallahi sai ya raka ka kayi zirga-zirga da zaka yi tabbata ka shiga mota ka tafi suna nan bila adadin saboda ya san akwai irin waɗannan makiyan su kuma wani kuma da ya gan ka zagin ka zai muna ji muna wucewa ana zagin mu dan abu ka zan kwa duka sananne ne wani kuma waya zai bugo maka ba za mu iya irga waya waya dai da wai za a bugo a zagi mutum ba in ma kace ma za ka irga ma bata lokaci ya gama zagin sa kace to an gaishe ka shikenan to abinda zai iya yi kenan akwai wata rana da ne hudu ba wata juma'a ina jin kai shaida ne ai malam ikirwa kana nan a ranar ne ma da ne hudubar da magarima mun zo muna mitin ne ko wani ya bugo waya yana zage-zage banza aikin wafi a shar yana ta durawa wallahi sai mun kashe ka wallahi wallahi sai mun ga bayanka yadda muka mun za mu ga bayan ɗan zakara ko kaza sai mun kashe ka jafaru ma ya mutu an kashe shi ballanta na kai wallahi ina jin kai shaida ne na sa maka jayi me laifi na kawai na yi hudu ba na yi bayani akan wasu bidiyoyi da mutane suke aikatawa kuma hudu ba da na yi bayanin nan kowane abu na faɗa sai na faɗa ga littafin da aka faɗa kuma ga reference me yasa zan faɗa a kano kai har ka isa ka ce wai kaza wai ba za a yi kaza ba na ce ai ba cewa ne kar ai ba cewa ne in an yi ma bid'a ne shi kenan za mu kashe ka na ce to in ka kashe ne kai kuma dai ka tabbata na ce masa in ka gana mutu wallahi Allah ne kashe ni kaga nan wallahi wallahi ba zan mutu ba sai ranar da Allah ya rubuta zan mutu kuma ko ni bai kashe ni ba ina kan gado na a gidana zan mutu yawwa kuma in ina jin tsoron kada na yi wa'azi don karka kashe ni wallahi wallahi ina jin tsoron tsumma wallahi tsumma tsumma ina jin tsoron tsumma in dai ina jin tsoron ka don kar in faɗi gaskiya don kar ka kashe ni ko to ina jin tsoron tsumma kuma ni kuma ni waye ni don an kashe ni mutane nawa da suka fi ni aka kashe su annabawa nawa aka kashe annabawa nawa aka yanka annabi zakariya da kuke ji labari kwantar da shi aka yi kamar rago aka yanka shi annabi haya da kuke ji kwantar da shi aka yanka shi kamar yankan rago wa ka'ayyin min nabiyyin qutil a wata qira'ar qatal ma'ahu rabbiyuna kathira Allah ya ce annaba nawa nawa aka kashe wanda suna da mutane mabiya da yawa amma sai aka kashe annaba to sai me waɗanda aka kashe su da aka kashe su kuma sai aka daina addinin ba a daina ba wannan duniyar ma me ke cikinta in ka taimaki mutum ka kashe shi kaga ai ka taimaka masa kai kuma ka ɗebi bala'i tunda ɗan zunubinsa ka kwashe masa kamar yadda malamai suke faɗa so wannan hanya ce daman dai take tana da wahala gaskiya kana da matsaloli da yan bid'a matsaloli da kafirai matsaloli da munafukai matsaloli da gwamnatoci azzalumai matsaloli da yan siyasa matsaloli da masu kuɗi matsaloli da talakawa matsaloli da yan makaranta matsaloli da gashi nan dai matsaloli da ƙungiyoyi matsaloli kai ɗaya gani ake ka zama matsala laifinka kuma kawai fa aya za ka karanta ka yi bayanin hadisi ga abin da annabi ya ce to zagi kuma wani ai mai sauki ne a kalla ai dama wannan zagin ma shine ke kara mana haɓaka yadda kaga taki in ka zuba masara tana kara baƙi ta yi kauri ta yi ɗaya to haka malami na sunna yake in kana zuwa kana zaginsa kana cin mutuncinsa kana ɓata shi gashi nan ai yanzu akwai wasu kazaman mutane suna nan a garin nan da zarar malami ya yi wa'azi ko ya yi kudu ba su kuma sun iya sayan fili a gidan rediyo su je su zage shi haka suke yi su kuma gani suke wannan shine burgewa duk wanda ka kira shi ka zage shi ko ka ce za ka ci mutuncinsa ko na iya abin da za ka iya yi kenan amma baka isa ka rufe bakinsa ka hana shi faɗan abin da zai faɗa ba kai kuma abin da za ka iya yi kenan kai ka halaka kanka ka ɓata sunanka shi kuma ka ƙara masa ɗaukaka sai ka zage shi sai ka hantare shi sai ka ɓata shi sai ka ji mutuncinsa ko waya za a ce wai malami wai za mu tona asirinka in ka fasa tona Allah tsine maka albarka malami da yake da'awa yake karanta za ka tona mai asiri mutumin da Allah rufa mai asiri ka ce za ka tona masa ka je ka tona masa duk abin da kaga zaka iya faɗa akan wani malami ka je ka faɗa sai me in ka tona masa asiri sai ka hana shi karanta qur'ani sai ka hana shi karatun hadisi sai ka hana shi wa'azi mahaukata shaggogi dabbobi irin ka marasa fasali marasa tsari wanda suka zo duniya ga suna rayuwar tsautsayi irin ka ne za su bi ka har su saurare ka su ce kaza kuma duk wanda yake cin mutuncin malamai ko yake bata su wallahi tallahi ba zai gama duniya lafiya ba kuma muna addu'a Allah ya tozartar da shi kamar yadda yake niyyar ya tozarta su duk wanda ya ce bayan Allah na kware da suka tsaya suna taimakon Allah suna taimakon addinin Allah ba albashi ake biyan su ba ba komai ba a matsayin su na yan adam suna iya daidai suna iya kuskure kullun karantarwa dare da rana su ba da lokacinsu don su wayar da kan al'umma su ne fitilar al'umma su ne hasken al'umma sai wani kuma shi kuma ya zo su yi sa a gaba zai karya su muna fatan Allah ya karya shi ba wanda ka isa ka hana shi ya sake ba wanda ka isa ba wanda kake ciyarwa ba wanda kake shayarwa ba wanda ka isa ka hana shi ya motsi baka da soja baka da dan sanda ko kana da soja kana da dan sanda me ka isa kai da shi ba abin da zaka yi da shi iyakaci ka kama shi ka daure shi ne in ka daure shi gobe almajiran su taso su dora su ci gaba ibnu taymiya ba a cikin kurkuku ya mutu ba a cikin kurkuku ibnu taymiya ya mutu a kurkuku wallahi aka aka ciro gawansa yana daure ya mutu to menene iyakacin abin da fa wani zai maka fa iyakaci abin da zai ma ya ce a kama ka a kai ka kurkuku a daure ka shikenan in yayi maka mai yawa ya ce a sa kunamar bindiga a harbe ka ka mutu ka yi shahada to me a ciki to haka sunna take so idan wasu suna ganin wannan hanyar ta wasa ce to su mafarki suke suna wasa hanya ce ta za a yi ta ko a mutu ko a rayu mun yadda da ita mun amintu da ita gaskiya kuma za a yi ta faɗanta akan kowa kuma makaryaci ma iya zuwa ya zo ya karya saboda an bashi wani abu na kashewa ballantana kai da kake fi sabilillah kyauta aljanna kake nema a kai ka daga kafa su suna nan masu zagi da nan da za su ce ai zagi duk wannan ba wani abu bane bane taki ne na tafiya dan uwa da kai wannan Allah ya gane da kai muna fatan ba kai tsaye ba da yawa daga cikin ku irinka irinka wanda ba su gane ba muna fatan Allah ya gane da ku kuma ba laifinka ba ne kamar yadda ka faɗa ɗora ka aka yi shi dama malamin bid'a in kasuwarsa ta kwashi to ya ga inda ake tafiya to sai ya ƙoƙarin ya ɓata wannan hanyar da ake tafiya saboda yana ga ana masa bari ana kwashe masa jama'a so dan kaje ka zage shi yanzu kaga bawan Allah abin da nake so ga gane duk zagin nan da kai ta ni ban ma san kana yi ba wallahi ka gani lafiya ta taras zagin ka bai rage min kiba ba bai rage min bai hana ni bacci ba ina kwanciya nake bacci wallahi minti daya ba na yi wallahi tallahi nake ga ma kaga kenan zagin ka kana tara kanka masifa ne ban ma san kana ba da ma a ce na sani ne ma ina jin zafi to ka dan more to ban sani ba da kai da mutanen da duk kuke wallahi ban sani ba yanzu ma ban san ka ba kuma ina ce maka na yafe maka Allah mu ma ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu